الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجع هدوء ga watan rabi'in al-akhir shekara ta 1441 bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na alwaji bibiyin sunna wal kitabil aziz na babban malami dr abdulazim badawi inda muka tsaya darasi na nawa sittin da tara za mu tashi sittin da saba'in daidai mun tsaya darasi na sittin da tara za mu tashi na darasi na saba'in daidai muna roƙo ubangiji ya yi mana jagoranci wajen biyawa daidai da bayanin da daidai da aiki da abin da za mu mala yace a cikin kitabul hajji kusan gaba ta ƙarshe a kitabul hajji mala yace ziyaratul madinatul munawwara ziyarar wato madina mai haske madinatu rasul sai ce fadlul madina falalar madina malam abdul muhsin abbas yana da littafi ziyaratul madina yana da kyau littafin dan karami ne yawanci da za ga alabai ka dawo suna dawo da shi amma littafin ya kyau sosai kana so ka ga abubuwan da aka tattara akan fadailul madina ka karanta shi gaskiya wato za ka amfana sosai to shine yake cewa an jabir bin samura qala samiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul daga jabir bin samura Allah ya kara masa ya tayi na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tammal madinata qaba Allah madaukakin sarki da kansa ya sanya wa wato madinar suna qaba mai daɗi gidan tabbas gari ne mai daɗi madina idan mutum yake zai ji garin shiru ba hayaniya isa da yawan wasu al'adai suke makarewa wanda kuma za mu karanta nan gaba mutum zai magana romo kuma ake da falala a gaskiya maka lada dan ka sha wahala ka sha romo ka sha roman lada gaba mutanen ma wajen da abin na bibi da zama a madina saboda gaskiya an huta sai kai ta barci gari ne wanda yake shiru za ka ji ba wani amma madina kana ziyara ka fara jin hanguwa aka a maka maka sosai wato abubuwa iri iri za ka ibadar sai kana yi kana ta ku to yi za ka ana amma za mu ji a karanci idan mutum zai ke zai ce gona da ya dawo da shi mai yawa ina ya kamata ya daɗe shi ne malam shi zai gaya mana وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi alaihi salatu wasallam ya ce innal madinata kalkin ita madina kamar ziga zigi shine alkiyu kamar ziga zigi tukhrijul khabitha wanda take fitar da datti da dauda take fakattaka duwar dauda daga cikin baya zama take korarsa la taqumu sa'atu hatta tanfiya al-madinatu shiraraha kiyama ba za ta tsaya ba har sai madina duk wani ashara ne sai ta koyi cire madina ba kafin wato yanzu za ka iya zuwa daga wasu wani a harami ma yana kaza wani abu da bai kamata ba ko ga wani a harami yana canja ba duk za ka iya gani wannan na sai harami ba ina nufin na madina maka ba kawai har na madina su ne haramai sun ko yawa za ka iya zamu amma aka suka gan shi za ta hana shi sai dai akwai masu nadewa ko daga ko cikin batsakunan masallaci irin wannan escalator gurin da yake turfi wani alabi a gefe ka gan shi kawai yana yi ko wani daga wani gurin ma da ba za a gan shi ba kafin abin da a ga yayi gaggawa ya yi wani abin da yake na zabo to shi ne yake za ta kore duk wasu wanda suke zabo daga cikin da kama yin filhiru ka bakal hadi kamar yadda wato ziga zigi yake kore da cikin dutsa wato tsatsar cikin karfi a ga yanzu idan karfe ya tsada duk tsada sai ya dawo da zai ga goma ba ni to amma to haka yadda wannan take korewa haka Madina za ta kore da shi da karanta da cikin Allah ba ba ta Allah to sai ce mun ji wannan fadlu masjidiha falalan masallacin madina haramin madina ke wa fadlus salati fi da falalan sallah a masallacin madina ana bi huraira an karbo daga aba huraira Allah ya kara masa yadda yake ya bulugu bi inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana isa tare da hadisin zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam to annabi ya ce la tushaddu li hal ba a kulla sirri ko ba a kulla tafiya mutum ya tattaki ya samu guziri ya alwar lindin zai je karbo kwana goma ko ishirin kawai zai tafi masallacin abuja misali ko ya tafi masallacin tabbato ko ya tafi masallacin shehun borno misali ake yi ko ko ya tafi wani masallaci a wani kasa ko misira kawai ya kulla tafiya takakkiya zai yi to annabi ya ce wa a yi illa ila talatati masajid amma ba masallaci uku ba shi sa a yi halatta kuɗi da kuɗi su kasu wani masallaci wani gari ba ya halatta ba sai dai idan masallacin makara ko na madina ko masallacin baitul maqdis domin annabi ya ce ba a kulla tafiya a yi tattaki a gari wani masallaci in ba masallaci uku ba ba na magana a kai itikafi ba itikafi ba ya yi ka garin ku kake ko shi ma bai halatta ka yi tattaki yanzu kawai ka wani gari itikafi ba shi ne a yi kuke wasu dama yi suke kawai a ganin daman da yi amma a yi da yake a karance da halatta ba kaji ko ya tabbata to la ta shaddu rihal annabi ya ce ba a kulla tarbi a kulla tarbi a mutum ya guji ya dau kayan da ya tafi kawai sai ya tafi wato wani masallaci ko dan ziyara ko kuma dan ya je yi itikafi annabi ya hana sai annabi ya ce wanda masallaci ne halatta kadai a cikin ce masjidi hada wannan masallacin na masallacin madina shi kadai ne za a zo a kulla tafiya a tafi can dan wato ziyara wa masjidil haram kun ga itikafi wala tana ziyara ai za ku ga mutanen mu ba sai mun kama suna ba ko wanda ake tattara kuɗi a tafi wasu wasu masallacin ziyara ko saboda haka ba a yi inda addini za ka yi rantsar addini ba a yi wa masjidil haram da masallaci ne albarma na makka ibada kullu tabi'a da kakkiya dan ayi wa masjid al-aqsa da masallacin baitul maqdis na baitul masallacin qudus saboda haka wayannan masallatan ana kullu tabi'a dan aje gare su wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatin fi masjid hadha kalla a wannan masallacin nawa khairun min alfi salatin fi ghairihi min al-masajid ya bi yin sallah a wani masallacin da yake koma bayan da daga cikin masallatai da ne kada wato zakawai dubu sallah dubu duk wanda yi sallah a masallacin annabi alaihi salatu wasallam raka'a biyu to sai yayi sallah raka'a dubu a irin wannan masallaci ko na Abuja ko na Lagos ko na ina ne sannan za ka samu wanda ya raka'a biyu a Madina la haula wala quwwata illa billah illa al-masjid al-haram amma banda masallaci ne albarwa shi kuma sallah a nan za mu zo nan gaba mu ya lullunka sallah a Madina. Kun ga ɗaya daga cikin abin da yasa nake ga muku ana asarar rumu da yawa. Dan wani yanzu zai tafi Makka. Zai yi tafi biyu zai je a baki kwana goma. Ya yi a Madina kwana wani a Makka. Haka ake yi kwa alaji. Saboda an fi huta a Madina. Ba hayaniya ba argowa ba kaza haka. Yau mutum ya karbi kwana goma wai kwana hudu kawai zai a Makka. Misali. to ka ga mutum ya karanta already ya san roman da ba ai ba hutu ka je ba zuwa kai ka samu lada sai kai hakuri kuma shi ma baka a yana hutawa yau waje dai kawai ba kamar Madina ba amma ana huta an kaje duk ibada da kai da dare da rana ka dawo kai binci shikenan kawai yauwa sai dai kawai bambancin nutsuwa ce ko shakka babu za ka ji ta ja bamban da da da Madina amma dai ga go ga roman ana faɗa وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري النبي يقول تكالي جدانا ومنبري ومنبرينا روضة من رياض الجنة دوسة إني لك دوسة الجنة دوسة إني لك دوسة الجنة ما بين بيتي ومنبري wanda yanzu kuma gaba ɗaya ya narke a cikin masallacin ya duka yana cikin masallacin za ka zo ka wani ne ka ce nan da shi a yanzu inda mun bari ne ka ba asali ba a nan ka ba saboda haka saboda faɗaɗa ne faɗaɗa masallacin da haka ai da ka ai ya asali daga gidansa sai gurin masallacin yanzu kuwa gaba dai unguwa guda ce masallaci babba ne yawwa saboda haka ya shiga kamar matsayin arba ne da za a ce ba in dai ka shiga masallacin annabi kawai ka shigo gurin falala kar ai kokowa da kai zuwa wani guri in dai ka shiga in Allah ya sa ka je wani guri da yake ibadace ban jima'i amma kar kai kokowa wallahi in dai ka shiga masallacin ka more kuma wanda ne kana mai himma ne ne za ka rika shiga masallaci kai sallah saboda girman sa in kaga mutum baya samun cikin masallaci to bai da himma sai an tada sallah yake zuwa nan kuwa an tayar za ka ga sun tare hanya ba ba za ka tare za ka fito ba an tsasta gari an yi kaza an yi kaza saboda gudun kada a samu matsala cikin ya jira to sai yace adabu ziyaratil masjidi to to kaga shi kansa masallacin yana da ladaban zuwa ladaban zuwa masallaci wal qabri wato al qabri sharifai da kuma kaburburan nan masu girma kaga akwai kabarin sai na Abubakar bayan na Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam akwai na Sayyidina Umar to wala a ga ma ladaban zuwa in ka tashi zuwa ba ruwanka da ɗan ɗan hayaniya ko kaga ana yi don wallahi za mu karanta wasu abubuwa za ku ga da yawa abubuwa in ka sake ka tabu maka baka karanta komai ba to zaka je ka bi rububi wallahi dan da yawa za ga fararen nan da yawan su har direbobi ba su da karatu su kawai direbobi kudi suke nema yawa majority ba su da karatu kawai daukar salati kamar kamar a nan da wato mutum zai zo za ka zo garin nan baka san ko ina ba a ce shi zai zaga da kai to zai ci kirkiro ba gurare ce ka taɓa zuwa gidan su sai ban taɓa zuwa to za mu je tun da shi kuɗi zai samu an jiri mall ba ka taɓa zuwa da ai ban taɓa ke show price ba duk ba ta tsara ka amma sai ta gaya ma to haka su ba wannan direbo direbo kun suke shi zo ka za ka ji na ziyara ziyara ziyara kana shiga zawa zai tura ma kuɗi to ka zama nama sai ta kai ka guraye har bola ta ya kai maka za ya ce ba wannan bolan a nan ake zubar da kazada mu kuma a cikin karatun ba za mu biya gurin da ake zuwa ziyara ba bola babu shi za a ga su kuma sai suke kokari yanzu za a ga da yawa wasu wuraren da ake ta kange su kawai saboda yadda mutane ke mai da gurin gurin ziyara sai a kange shi da kwano ko da gini in ka zo mu ga inda za ka shiga abin da suke kenan kawai sai su rufe gurin saboda baya cikin guraren mazarati za mu zo nan gaba mu ji sai ta inda al'abdaliyata allati khussa biha al-masjid an-nabawi al-sharif fifikon da wato masallacin annabi alaihi salatu wasallam yake banta da shi wal masjid al-haram da masallacin makka wal masjid al-aqsa da masallacin qudus baitul maqdis da ake ta zalantar musulmi a yanzu a can dan filistin hiya takrimun min Allah subhanahu li hadhihi al-masajid salasa girmamawa ce daga Allah madaukakin sarki ga wayannan masallatan guda uku Allah ne girmama su ba wai kai ne yanzu zaka ji Allah da ba ya girmama su tuntuni وتفضيل للصلاة فيما على الصلاة wato فيها وتفضيل للصلاة فيها da kuma fifiko wajen yin salati cikin su ala salati fi gairiha da yin wato yin abuwan yin sallah a cikin su fifiko da yake ya fi yin sallah a wancanan su ko ma bayan su fifiko da aka samu cewa an kai sallah a baitul maqdis masallaci mai albarma kai sallah wato masallacin Madina fifikon su daga Allah yake to idan kai kana da lada babba faman ja aduwan da yake mutu fa inna ma yajiruha ragwatan fi tahsil thawab to duk wanda yake ɗaya daga masallatan nan ya je ne don kwaɗayin lada shine abin da yake sai ce wa talbiyatan li da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran wato amsa kiran annabi alaihi salatu wasallam to sai yake cewa bil haqqi ala kadri rahan ilaiha saboda ko aikarwa da aka yi cewa ka kulla tafiya ka daure guzurin ka dan ka tafi zuwa da dan ka daure sirrin ka wa ziyarar ya ka kai ziyara da saboda muna da hadisi karara walaysa fi hadhihi al masajid thalathati adab wa ma kutani wannan masallatan ba wasu na dabai da aka ware musu da tafsu biya min bayni sa'iril masajid waɗanda aka ware musu wannan suke da fifiko a kan sauran masallaci misali irin ladabin da za ka kama sai in za ka shiga masallacin jigo ka yi addu'a shiga sannan za ka fita in ka shiga kai kaza to ba ware wa masallacin madina ko maka ko baitul maqdis wani abu daban da yake da sauran masallatai na gari zuwa illa iyaka suna da falala da tafi kowace yawwa sai ce gairi anna lafzan duk da cewa wato an samu harfi an cakuɗa wato an kawo wani abu wani irin wato hargitsi da kadi yukhalidu ba'dhan nas wanda ya takudu wato wasu mutane suka takuda a cikin abubuwan da ya shafi masallatan nan guda uku sai ka ce kuma za ka bai wasu mutane sun kawo wasu abubuwa sun na rikita rikita sun takuda su da wato ladaban masallaci sai wasu ka ɗauka yana cikin ladaban masallacin maka da madina da kuma baitul maqdis to ya kamata kafin ka je ka fara fahimta fa yaji aluna lil masjid an-nabawi adaban khassatan bihi zaka ga sun kawo masallacin Annabi alaihi salatu wassalam wasu ladabai na daban wanda ba faɗa ba da kansu suka kawo zamu ji irin wa ma kana hadha al-lafz liyakuna wannan takudin guda ba zai kasance ba laula wujudul qabri shahidi dakhil al-masjid ba dan kabarin annabi alaihi salatu wasallam yana cikin masallacin ba da duk wannan abubuwan da suke su kawo za su kawo shi masallacin kama masallacin kabarin annabi alaihi salatu wasallam na cikin masallaci to shine ma da yake wa hatta yakuna almuslimu ala bayyinatin min amri ana so lalle musulmi ya kasance wato yana ya rika yin abubuwansa al'amuransa wato da dalili duk abin da za ka yi a maka ala basiratin kai ba ruwanka da wani fararen fata mun kawo wannan misali za ga mutumin Pakistan da linyar da cikakkiya da wannan da Nisbustan amma zai koma gefe ga gaji yana shakawa ba su da yawa saboda da su a garin su kowa haka yi an bayyana da kyau kowa haka za ka yi da wannan haya to saboda haka ya za ka iya bambance malami da jahili a cikin taya sai dai tafiya ta haɗa ku za ka ji in malamin yanzu ba ya fara zuba za ka gane cewa wannan malami ne saboda kayan abu za ka gane ba da ji ba to irin su ne za ka wani ya ja gaba yana bayarwa da a dawar saboda ka haɗu da shekul islam shi zai baka da abu da shi ma kuma bin ba to shi ne matsalar da take faruwa to shi ne malam yake cewa to irin wannan wato abubuwan wara da ake zura masjidan nabawi to duk wanda yake nufatar zuwa ya ziyarci masallacin annabi alaihi salatu wasalam nuri da adaba ziyarati to za mu zubo ma ladaban zuwa ziyarar annabi alaihi salatu wasalam ko masallaci na farko al-awwal idza dakala fal yadkhul bi rijlihi al-yumna duk wanda zai shiga masallaci annabi zai shiga da kafarsa ta dama ثم يقول سمعت اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله كيف ثلاثي قال النبي محمد da aminci Allahumma fahli abawa wa rahmati Allah ka buɗe mu kofofin rahmarka ko kuma ɗaya ruwayar a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sunnani al-karim ila shaytan ar-rajim akwai wannan ruwaya da ayi kin muslim din ya kawo to a'udhu bi wajhihi al-karim a'udhu billahi al-azim na neman tsari ga ubangiji madaukakin sarki al-azim mai girma a wajen ubangiji mai girma wa bi wajhihi al-karim da fuskar ta mai karanci wa sultani al-karim da kuma wato sulta ikon da wanda yake da dade ikon Allah da dade ne ba wai da 2015 aka dade shi ko wata shekara da dade ne yana ke da ne da yake da abun jiba sai ya asani na biyu sun mai sani raka'atai da iyatul masjid sannan duk wanda yake ga masallaci aka ba da sallallahu alaihi ya yi raka'a biyu da ake kira ta iyatul masjid qabla an yadri kafin ya zauna kaga ai a masallacin ungo kuma ai akwai wannan adam to da haka na biyu kenan sai ma da yake asali na uku wal yahzari salata ila jihati al-qabr shari mutum yake yayin yin sallah yana da fuskantar kabari ne alfarma dan wanda ga gobe zai sallah ba sai ya ta kabarin annabi alaihi salatu wasallam a gaban duk ga gawo ba ga gawo ga wajen sai hakura sai ce ya goma dan baya inda zai zo ta ko wato kabarin yana gaban sa to ka kiyaye wannan wa tawajjuhu ilayhi haythu ma yad'u ko mutum ya ce a yana masallaci lokacin da zai addu'a ba zai addu'a ba sai kauce wa alƙibla sai ya juya ya kalli kabarin annabi alaihi salatu wasalam ba da yake ka kiyaye wannan arabi na hudu sun mai zahabu ila alqabri sharif baya kai wannan ka tashi ka tafi kabari mai alfarma li yusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai wa annabi alaihi salatu wasalam sallama idan ka je ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi haka za ka yi masallama to sai yace wani hadar wada yadayhi ala sarri ka kiyayi sanya hannu a kan kirji dan za ka duk ana yi wallahi mutum ya je daidai gaban kabarin zai ga ya dora hannunsa a kirji kamar wanda zai sallah sannan kuma bayan wannan wadada aka ra'azi ya dan tunkuyar da kansa in ka ganci yara ke sallaye haka din nan haka zai a gaban kabarin annabi Isa ya sa kabarin a gaba yayin haka duk da cewa an aska suka gani suna magana amma kafin su gani saboda yawan mutane wasu za ga suna yi mutum ya ce ya tsora hannunsa a kirji kuma ya yi haka ya tunkuyar da in ka ganci ba shi da maraba da mai sallah to shine malai yake kake yayi wannan abubuwan da mutane suke wata zannun lazi la yin baji illa lillahi wa da wani kankan da kai bin ciyarwa wanda ba a yi kowa sai Allah wani abin da wani za ka yi ne ko a sallah ba baya yi a gurin idan ya zo sallah za ga baya baya yi to shine ma da yake a kiyaye wannan wa rizqi ga ta bin nabi sallallahu alaihi wasallam a kiyaye neman agaji za ka ji wasu in kana jin yaran zuwa in kana jin yaran da yake za ka ji yana roƙon haihuwa ya ya rasu da lakaba na haihuwa ba samu wani kuɗi a ba shi kuɗi to ka kiyaye wannan domin wato wato haƙƙi ne na Allah maka wasu mutum wani sallima ala nabi alaihi salatu wa salam bil kalimati wal alfaz yayi wa annabi alaihi salatu wa salam sallama da kalmomi da lafazan da suke allati kana yusallimu biha ala ahli al-baqiya irin yadda yake wa mutanen baqiya sallama irin su ne وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه في ابو عدة يا ان كنت daga annabi alaihi salatu wasalam shi goji wanda suke masu yawa min hada cikin su in za a shiga gurin da kabari yake assalamu ala ahli diyar من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قول لاحقون هذا أقول الرواية بندو الرواية لا كثير assalamu alaikum ala diyar min al-mu'minin wal muslimin wannan insha Allah wa bikum lahiqun gajeriya ko idan za a yi wannan to wannan ita ce assalamu ala ahli diyar amince tabbata ga ma'abota gidan nan min al-mu'minin wal muslimin amma mul mu'minai da musulmai kawai wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna Allah ya kan wanda suka gabace mu wal mustaqdimin da wanda za su zo daga baya wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma da yarda Allah za mu zo mu same ku haka abin da yake ko na taɓa ji mala abdullahi yana cewa akwai wani abokin su da suka yi rigar in ya jinji baba kawai ta baya fara sana wani ta yi ganganci ne wata ce wani na yin ga Allah wajen kuma na yanzu shi wai ba zai ƙara ta ba kaga wannan shi ne mai ganganci ne ko ka faɗa ko baka faɗa ba sai ka ji wani ji ba yadda za a yi zai in sha Allah wajen kuma na yanzu kula mu ma da yadda Allah za mu haɗu da ku shi bai yadda ba wai yana faɗa wai har yana bayani Suleiman wai ganganci ne faɗa la haula wala quwwata illa to ai ko baka faɗa ba sai ka ji tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaure ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makangari ne da lamarin da bai mace ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki wata hukun ko mara kowa saboda haka yi zai tsara da ya dai shiga nan dole za ta bi أين ما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفيرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب sai ويسلم على صاحبيه sai wa abokan annabi alaihi salatu wasallam sallama abi bakr da umar kai sai na abubakar sallama da wanda ka dan kauce haka kana yin gaba sai ga kabarin sai na abubakar kana kara yin gaba sai ga nan sai na umar kowanne za ga a rubuta sunansa a jiki to wai sallima ala sai abi bakr wa umar bis salami nafsi kai musu sallama kuma assalamu alayka ya abi bakr as-siddiq assalamu alayka ya umar al-faruq da kai musu sallama ba ce ka tsaya kun ga aladabin ba ce a tsaya a karoji zuwa abuwa babu kuma dama za ka ga mutane ne layi ake yi wa za a do za a rika gaya ma kai mobil ka ka matsa da haka za su ta gaya ba ta halar haji ta halar ta halar haka haka za a yi ta gaya ba haji ta halar ka motsa ka yi gaba saboda in tsayawa za ka yi a nan to wanda za su zo su wuce su ma su yi sallama ya za su zo Twitter za ta kode wuri ana suna ta wannan wato bibiyar kuma ba a buɗewa kode wuri. Saboda in aka bai shi kode wuri a buɗe akwai wanda za ta lazamtu kurin kuma ba za ta tashi ba. To ka duk mawani a inda aka kawo to kuma wuce tabbatar da To shi za a ga lokuta lokuta ake buɗe kusan aka ce waje jan la'akar bayan asuba irin wannan wani lokacin ma sai su dokin kawai. Saboda gudun kada mutane su mai da abun wani abu daban da ba addini na biyar walaysa min al-adabi an yarfa sautu hu fil masjid ba killa da bai daga murya a masallacin Allah alaihi wasallam kuma annabi na ko da Allah sai ka daga murya baya da dalili Allahu akbar aw inda al-qabri sharif ko wajen kabarin su shi za ka bai da na faɗa za ku ga madina shiru sai dai ga mutane na mubi kawai wallahi shiru za ka yi garin wato nutsuwar ta kai nutsuwa la haula wala quwwata illa billah madina ai garin nutsuwar ta kai nutsuwa biye da yadda kake tsammani shiru za ka ji garin mutane suna fitowa sallah ba ana tafiya amma wallahi sai ka ji gari ya shiru amma maka ko kana maka ayyuka kai kamar an kunna ne ko ina haka kake ko ina kuma akwai dalilai da yawa da za ka ga sai dai kin da jiran kaga tawafi ana ba gari ba rana yi ne in ka ga kai sallah ka mun ta bari amma ko sallar gawa da ake kore wuri ko sallar gawa ai za ka ga akwai wato wannan ruwa bai ci ba za ki sallar gawa ba saboda sallar gawa mutum ya zo muri da ya je maka dan duk sallar sallah ne kai ta gawa kana idan wa za a ce salatu ala al-amwat alhamdulillah kawai amini wani zai a yi wa mutum goma wani zai a wa mutum ya da uwa ko ɗaya da uba haka idan mutum da yi ne za su zara da gujewa mutum da yi ne idan mace ce da ɗanta suka rasu jariri za a ce to uwa ce da ɗanta in da yawa ne haka kawai sai a ce ma'ala lamuwa mace su kaga sai kai musu jami'i wajen addu'a za ta gaya wa Allah ba to wannan ke to sai yake cewa ladabi fal yakun sautahu khafi sautuhu khafifan sautahu zai zama fal yakun sautahu khafifan lalle sautin wato wanda yake a ya kamata ya zanto mai sauki yayin da sauka idil adabu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam mayitan domin ladabi ga annabi alaihi wasallam lokacin da baya lokacin da ya gaku ya bar duniya kal adabi ma'ahu hayyan daidai yake da yin ladabi yana raye yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun to haka lokacin da ruke ki ya fi kuma idan ka je kabarin da ka daga murya to kamar yana raye ne kai ma la hawla wala quwwata illa billah to ita zaka ji ba a daga murya a Madina kasa kasa kowa za ka gaina magana masallaci amma harami na gaya ba da maka za ka zaura ka rika jin harguwa amma a madina shi za ka yi ko magana mutum zai yi zai gaine ba kasa kasa kasa kasa wallahi garin gaba ɗaya haka yi to saboda haka wannan shi ne to shine malam ke cewa na kida wal ya'rif ala salati bi jama'ati sannan mutum ya kwaɗai wajen yin sallar jami sallar jami ka kwaɗai yi fi subuhin ula sannan ka kasance a sahun farko mutum ya rika kokari kuma wallahi ka dage za ka rika hannu a cewa ba a gani in dai mutum yana sammako zai rika zuwa zai samu sahu a madina dai za ka samu sahun farko sahun gaba kai har a baka idan dai maganar wajen ka'aba ne idan idan da ba gode wuce yi ba wani ke sallah a jikin Ka'aba ba wani lokacin suna kaza wani lokacin kawai zai ga ajo da shi an jona ba an jona ne wani anan cikin haramin da za a yi sallah wani lokacin kuma a sama ne to saboda haka ko idan ka sa himma za ka iya sallah cikin sattil awwal a a sauran farko to shine malamin ne balaita lin salati fi rawdati fadlun yumayyizuha min as-salati fi sa'ir ajza'il masjid to ga wata wani abu da dewa duk wato sa'ala da za ta gane irin wayannan abubuwan da yawa da za ka ana da yawa da mutanen da yan Pakistan da yan Najeriya cewa ai ko kawai sai an shiga cikin rawdati ka sani cewa malam yace babu wani fifiko ga wanda ya shiga in dai ka shiga masallacin Annabi alaihi wasallam wanda ya shiga wannan gurin ya ce ban jibi zika falala ba wajen sallah amma za ka ko kawai na tsallake lima bi zalika min al-fadl al-jammi saboda abin da yake cikin haka na falala wanda take al-jammi mai yawa wa tuhibbuna al-mala hubban damma ai akbar wa a'zam ko kuma sai kafir wanda yake babba kuma mai yawa to sai yake wa thawabil azim da lada babba to shine ma da yake na bakwai wala ya'milu wal hirsu ala salati fi rawdin kada ku ai wajen yin sallah a rawda ya je miki na cewa an yi ta'akkar ala suhufil ula ya rika jinkiri daga tsawon farko a goni wani jiki sai an rauda zai sallah da tsawon farko ba zai je shiga ba tsawon farko ba a san fulawar ba zai shiga tsawon farko ba sai dai a rauda zai sallah ba laifin lissa za ta fi rauda ke fadulu a sani cewa sallah a rauda ba ta da wata malalayi mai yi zuwa nuna salati bi ta ila ajza ilmasi ba ta da wani fifiko a kan sallah a kan sauran gurare cikin masallacin annaba ne salatu wasalam in dai ka shiga masallacin na annabi to ko ina kai sallah kana da fifiko kai dai ka dauri dan akwai mutane da za ka daure lalaci ba ta samun ciki duk girman sa wanda kuma girman sa ya kai ya kai domin yadda aka yi ta fada rayu in dai kana da himma za ka rika sallah za ka rika sallah cikin masallaci na takwas walaita min sunnati an yahrisa ala salati bil masjid 40 salata baya cikin sunna kuma mutum ya ce kwaidu wai sai yayi sallah guda 40 a masallacin annabi alaihi salatu wasalam mutawaliya a tiri bina'an ala hadith alladhi tuwira ala alsinati an-nas tadawul yana shine akan hadisin da yake yawo yake yawo akan halatan mutane kai ko man da yana yawo yanzu a masallaci masjidi arba'ina salata la yafutuhu salatu kutibat lahu bara'atun minan nar cewa duk wanda ya salla a masallaci na salla wato guda arba'in ɗai ɗai ɗai guda arba'in sallah ɗaya a masallaci na sallah ɗaya wata kuce masa za a rubuta masa kuɓuta daga wuta wanda jami'in al'azab kuma zai kuɓuta daga azab wa bari a minan nifa kuma zai kuɓuta daga zirabu kaga wannan kebance masallacin annaba ne ta zai suna ba ba a kun san akwai ruwa da ta nuna kuma gaba ɗaya kawai karkara da tsagirar su kira ba nan ruwa da muke magana ba wanda aka kebance cewa masallacin annaba ne ta zai suna kaɗai to muka ne wannan malam yake ba za hadisin da'ifin la yake wannan hadisi ne bai inganta ba na tara laysa majru'an an yuksira tarawida ala al-qabr al-sharif bisalami ala rasul sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa ba sunna bace shar'antacciya ba garanta ba wani abu yawai da tarawih yawan ko ba mu ce kullum a rana sai ya je kabarin annabi alaihi salatu wasallam dan yayi masallama a rana sai ji so biya ba shar'anta ba haka ba assalamu alaihi ya bulugu haitu ma kana yi wa annabi salati da yi masa sallama duk inda kake kai sai ya ji duk inda kake walau kana fi aqsal ardi ko a kalkan duniya ne fa huwa wa man amama al-qabri sawa'u malai ki wanda ya tsaya a wannan gurin wanda yake a kalkan bangon duniya duk wanda ya sallama duk sai ne wajen kitawa في الوصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله وجن سام لادا kawai dai wanda kila kai zaka iya cewa zaka samu shauki da wani abu na musamman lokacin da ka fara ganin ka karan fari a gaban annabi alaihi salatu wasallam cewa ku kara da shekaru wanda kake wa salati kake kauna yau ga ka gaji da gumi ta daiwa ko shakka babu wannan ranar zaka je ka wuce amma ka sani wajen yin salati kar saboda abin da ya za ki tawaye mai wannan turmutun tuwa ce har wani garin ne wallah da yabi ya samu alheri saboda haka gani cewa in dai ka samu kanka masallacin annabi alaihi salatu wasalam to bi sai masallaci a gurin da kai dan da ka samu burza dan inda kana shiga masallacin yau da gobe dan za ka kawai a gurin domin sau ko yadda ake cewa mutane su mobil su matsa ko ana ta matsowa sau za ga in an miki za ga ana ta matsawa irin ciki sau nan da ake sai ka ga kawai ka zo gurin to Allah yake mu je ka zo nan ka ga bane imani to shine malai yake ga mana cewa mu kiyaye wannan na goma wai za ka raja min al-masjid la yanfil qahqara shi ma za ka ga wasu nayi idan mutum zai fita daga masallaci kawai ya fita da baya da baya ai wannan kalmar ai kun ga malamin halayen ya kawo wai shi da yasa ba za ku ji dalilin dalilin da yasa wai fita da baya da baya ba aina al-makan sai yace wa yukhrij bi rijlihi al-yusra ya fita wai saboda kai ya ba annabi alaihi salatu wasallam baya wai ba zai ba annabi baya ba saboda haka sai ya fita da baya da baya shine ka haka to ka ka rinka tafiya wannan gurin mutane a zaka je ka buge wani ko to kada mutum yayi wannan idan ka tafi ta tsayilan kana mai zuwa Allahumma salli ala Muhammad Allah kai wato salati ga annabin Allah Allahumma inni as'aluka min fadli ya ubangiji ina roƙonka fadlan sai a fita a cikin masallacin ke to kun ji adab kenan guda goma da su ake so a kiyaye yayin da za a shiga masallaci masjidin kuma ne masallacin kuma masjidin ku sai ta alaƙa hawal sai yake yusallu liman atal madina ta anya umma masjidin kuma ƙarai kuwa an so wato ga wanda ya je madina ya yi faci masallacin kuma yana nan da farin fesi za ka kima an yi shi masjidin kuma sai yake to bari sallafi mutum ya je yi sallah a ciki ittiba'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi alaihi salatu wasallam haitu kana alaihi salatu wasallam yad'ahaduhu bi ziyara duk inda annabi alaihi salatu wasallam ya kanta ya samu kansa yana bibiyar wannan gurin da ziyara ko duk inda ake zuwa ziyara ana zuwa masallacin kuma fa yusalla fa yusalla bi yusalla nam abu al-makiyah a kafa walakiban ko abu hawa wa ya ji yau masu tabbati wa yi salli shi ga rakafe annabi yana zuwa ranar asabar ya salla a ciki raka a biyu a cikin sa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ku annabi yana cewa man tada harafi baiti kar ka ce dole sai asabar in ka zamu gaji asabar din bari in mai duk wanda yayi alwala a gidansa sun mata masjid da kubani ya tafi masallacin kuba masallaci ya salla a ciki kana lahu ka ajira umra ta ba ki da umara masjid kuba albaqi'u wa uhud sai ma da yake to baqi'a makabartar baqi'a da uhud albaqi'u maqbaratul muslimina bil madina ita baqi'a makabartar musulmai ce a madina wa fihi dubina man wa fihi dubina khalqun kathirun min as-sahaba shi aka binne zanzan mutane na sahabbai a baqi'a wa ma zala yudfanu fihi al-muslimuna kuma ba guje ba ana binne musulmai a cikin ta ila ayyamin nasi hali har zuwa wannan kwanakin da mutane har zuwa yau ke wa kathirun ma hum ulaika alladina ya'tuna almadina wa kathirun ma hum da yawa daga cikin su ulaika alladina wato ya'tuna almadinata tama'an fil mawti biha daga cikin mutane akwai wanda suke zuwa madina suna kai ziyara madina ne don kwaɗayin su mutu a madina liyurfanu fil baqiya da abin ne za a baqiya ba kabartar baqiya wa uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu shi ko dutsen uhud dutse ne da yake son mu ma muke son sai annabi alayhi salatu wassalam wa fi huznihi yufila bid'atu wa sab'una shahidan ajiban sa shine huzn ajiban sa aka binne wato mutum shahidai guda 70 da wani abu min shuhada il gazwatil lati darar da rahaha fi ahsaniha min shuhada daga da daga shahidai kun shuhada il gazwa na daga shahidan wani yaki da allati darar da rahaha fi ahsani wanda dutsen dukan sai kai ya komo ya juya a gefen sa abin nufi wanda aka yi gumurtu shine kalmar al-riha kaga dutsen dukan ce to shine aka ce darar wato riha wanda dutsen abin nufi wanda aka yi gumurtu a gefen sa shi dutsen Uhud wani sibar ilayhi sannan aka kafa wato yakin hadar wato mu ya shiga zuwa Uhud yake kiran yakin yakin Uhud saboda anan aka yi fa idza arada ahadun qadimal madina idan mutum yana so ya gabato madina an ya zuran baqiya yana so ya ziyarci baqiya a wuce da a uhud ko da ya uhud fala mani'a ba hana shi ba wai da muka faɗa shine aka ce tana da bangaren hagu ke arewa ke nan ko tana daga yawa arewacin dan kana cikin masallacin to daga hannun hagun ka arewa ke tana arewacin ita baqiya tana arewacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gabas ko to ai da na ganta alaji za a iya kiran da gabas amma masallacin ya tsare ya ciki ko da yake tunda tana gaba tana gabas din kenan amma dai masallacin bai kai ga har jikin magabartar ba yawa to yasa ne nake mata kallon kamar tana arewa to tana gabas tun da gaba ne haka tunda ku da ake kallo to amma dai tana bakiya tana gaba daga gabas ke ko haka ne ba ba za mu yi mutu lissafin gabas da arewa samu ba ku da ake kallo sai na'am to saboda haka wannan shine abin da malai yake gaya mana anan to a yi fanu fi al-muslim oke nan fa idza arada nan ne faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laha an ziyaratul qubur kun ga da annaba ne za su islam ya hana ziyartar makabartu sun ba azina biha sannan daga baya aka ba da izini bi tazakkur al-akhirah dan mutun ya rika tuna lahira to ga dalilin zuwa makabarta dan tuna lahira ake zuwa makabarta wali ti'azi bi masail man fiha da mutun ya rika wa'azantuwa da makomar wanda suke cikin wannan kaburbura amma yanzu za ga mu ba wa'azi ne bai yi kai mu haka mutun yana harkokin zazzab ka wanda wanda aka yi mutuwa ko yanzu kadai abin yake da mu kwarai kuwa na eh ka ji wani hadin talbi ana yi na makabarta don lalace to kaga ba ta tazakuri kenan ba wa'azi babu tab wanda so ake lokacin da aka kai mutum aka binne ka tunano wasu abubuwa cewa wannan bawan Allah da aka binne yanzu ya haɗu wasu abubuwa guda uku da bangar su bai na farko ya haɗu da malakul mulki ya ji daɗin mutuwa sannan abu na biyu ya shiga wannan rabin da ni ba shiga ba bayan an rufe ka rika cewa yanzu ya haɗu da mala'iku ni ba kai ba mala'iku mun karo wa nake wannan fa shine da wato wa'azin amma waye yake zuwa makabarta yake wannan tunani kalbi abu gowa ya kaji da ka kara yana wai zai daga yarda ina makabarta ai ihu ba hari kenan kamar wanda yake a masallaci ne zai ga za ku gana da ubangiji wannan wakil zai ku aita kiransa a waya duk fa nutsuwar da ake nema zuwan wayan nan yanzu wallahi sallolin mu sai Allah ya karba kawai saboda ko ka kiyaye kai sai kawai wani bi goyi war wayan tana ta kara ma da Allah ne rajulun min kalbayn fi jawi kuma babu wai fikihun da mutum zai dau wayar sa tunda ba wai ka zugun na dauko ba tana aljihu wai sai ya rika haka wai dan ba sai wai ta gawa a kuma kira kuma haka daro ta zakai daga aljihu kan kace ta shine fikihu abin da bai halatta wai shine tana kasa ka tsugunna ka dauko wannan kai Usaini ne yace sallah ka lalace domin kai mai mai darkuni amma tana aljihun ka zaro ai ya fi sauki akan ka bari a cikin daukar hankalin mutane sai ka zaro ta kaje ta amma ga sallolin yanzu wallahi ko kai ka kiyaye to kawai sai dai Allah ya karba saboda yadda ake barin sallah wai wai yanzu kan sun sallolin mu kai daga uku wallahi kuma wani bai in maliman wani zai faɗa kan sai goyi aujin da suke ji wai wai an ce kaje waya sai ka sai an faɗa din domin sallar mu muke wa ko in ya ga mu zai zai zuwa sallah nan amma sai an faɗa a kashe waya to wannan shine to saboda haka malam yake gaya mana cewa um, wannan shine abubuwan da ake bukata dangane da abin da ya shafi ina ne gurin wala Na'am, walakin yajibu al-hadaru min at-tabarruk bil qubur. Sai dai wajibi ne mutum ya kiyayi neman albarkar kaburbura. Eh, wajibi ne. Wal istighafati bi aliya da neman agaji da yin cikin kabar. Kisa da amma wato uhudi, asabu uhud, cewa da uhud, ayin kaje za ga akwai hatta. Ko kuma al-amiruna bil ma'ruf suna dai kan ma ka je ga wani abu suna nan saboda kun ga ai su asali yanzu idan mutum ya je inda aka binne su da asali a gefen dutse aka binne na Uhud amma yanzu da lokacin Muawiya radiyallahu anhu lokacin da za a yi aka jawo fayi magudanar ruwa lokacin da aka jata a lokacin sai zan su dole sai ta wuta gurin sai aka ce a kwakule su gaba ɗaya a da da su wannan gurin da kake ganin su yanzu asali ba nan aka binne su ba to gurin da kage yanzu an kewaye an sa wannan karafan da aka iya lekawa kuma za ba za ka gano tudu ba ba wani tudu babu kawai dai za ga mutum saba'in da kaza ne a nan za su yi ma bayani an kewaye su asali ba da wuce ba lokacin muawiya bayan shekara arba'in da wani abu aka kwakule za lokacin da ya ga mahaifin jariya abdullahi bin haram kamar yanzu aka kashe shi saboda da aka zo ɗauke shi hannunsa da aka harbe shi da kibiya ya ɗora a nan garin ɗauke shi aka ɗauke hannun sai da jimin zai zattuwa auliya wa rahmani kenan la khawfun alaihim wala hum yahzanun su ne in kana magana waliyan Allah su ne na farko wa'annan sabon Allah wa shi ne walittaka auliya wa rahman kuma ita ce karama da aka ce da mu'jiza da karama to karama kaga bayin Allah ne suke yi wani abu na to su ne wa'annan irin su ashabul nahi da ire-iren su an yi to ba su karama wannan shi ne karama amma masu ita na farko su ne sabon Allah ba alaihi salatu wassalam to shine malami ya ci gaba da gaya mana cewa wato ba a zuwa a yi wannan adan walin da ba a bihi da da lahya ko kuma matar da rika zuwa neman ce dan su cewa kuke ji mu ke ji mu kaza a wace wasu bihim da kamun kafa gare su ila rabbil ibadi zuwa ga ubangijin bai wala yukrahu liman yati udan an yati da ma yuqalu bi annahu musallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafhim jabal ba shar'anta wa wanda yaje uhud ba an yati da ya nufati ma yuqalu abin da ake faɗa cewa bi annahu musallan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga gurin sallah annabi alaihi salatu wasallam fi tafhim jabal a gefen dutse wasu za su nuna wa da annabi ya sallah a nan to ba shar'anta ba cewa lallai ji kun yi kokawa kai ba sai kai sallah a nan bane salli ji mutum ya ce ji dan yi sallah a nan ba shar'a ba ce aw an ya tsada uhudan tabarrukan ko mutum ya hau kan dutsen uhudi wai tabarruki dan zai bar albarka a aw ya tsada jabalin rumati ko ya hau kan dutsen nan kuma yana daga gefe jabalin ruma dutsen da annabi ya umarci abdullahi bin zubair mutum hamsin shi ne jagora yake su tsaya a kan nan a yakin ohun kar su sako ko me za su gani yana faruwa to shi ma yana nan daga gefe bayan ka bar duka ohun haka ka zo makabartar zuwa da ohun da kayi gaba kuma za ka hango da gefe ba hana ka ka je dan ganin tarihi ko dan koyarwa yanzu in mutum yana so ya bori dama ya gane ai ya je gurin amma ya gane cewa ga da manufar da yi ba ne shi bane dan mutum ya je an bayyana da kyau amma kai tafi da niyyar cewa ana zuwa don a yi wani abu daban a gurin yanzu kamar wanda yake gorarwa ko malami ai wajibi ne ma ya je gaskiya yana yin gurbi shi ne zaka yana bayani yana iya ba da dare cewa kaza guri kaza kaza ne daga wani ya ba da misali kaza ne ce a'a ai kaza ne amma ba ka ce kake dai za ga wanda ya je gurin zai ce ma a'a gurin nan ba kaza ne amma in ka ga gurin to za ka iya hararu to kai ma kuma koda ba koyarwa za ka bi yana da kyau ka ji ka ga yanayin gurin amma da wannan niyyar to ka saboda kan mutum ya hau wato ta tabu'an ya ce ya riga bibiya ne a tsayin sahaba wani zai riga tambaya ina sai na ina wato abdullahi bin zubair ya taka wani ta nuna ba to wa zai baka labari yanzu ba zai baka labari sai ya nuna nan nan zai taka shi ba kawai abin da ake so yayin hawa dutsen ka rika hararo cewa sabai zai sha wahala yayin da suka hau babu baka suna wannan gurin ka rika wannan ake so ka hararo haka lokacin da za ku tafi daga Madina zuwa Makka ka rika hararo yanzu duk daga nan zuwa Makka kan ku kai to shi ake so ka hararo a kafa ga shi kai a mota ne AC amma awa takwas da rabi to shi ake so ka hararo shi ake so ka hararo in sha wahala yawa to shine ma da yake cewa fa zalika wa ghayruhu mimma yakunu min ghairi salam an gane ku fa dalika hakan kuwa wa gairu da wani sa mimma yakunu wanda yake kasancewa min ghairi salam ba ta da wurin wata sallama ba wanda yana cewa kai sallama in ka hauka dukan hudu wa du'a ila fi hadayi ila da wasru'a ko mutum ya ji ya yi wata addu'a ta musamman ba wanda aka koyar ta zuwa makabarta ba ba shar'an dama wala mustahabban shar'an ba tuba a shar'anci bal huwa min al-umuri al-muhdathatil manhiya anha ba ruwan nan magana yana da yake al'amuran ba da aka kirkiro wanda aka hana wa fi zalika yaqulu umar haka nan sai na umar Allah ya kara mai da yake cewa inna ma alaka man kana qablakum bi tatabbu'ihim athar anbiya'ihim abin da ya janyo wanda suke kafin ku suka halaka saboda bibiyar guraben annabawan shi suka koma suna waye kaburbura suna hotunan su ba sai ayi hotunan malamai ayi na kaza Allah ba da hutun sarki turo annabi nuhu dan ya zo ya rufe wannan al'ada ta shekara 950 yana ba wani wala yakun lana fi kalami umar makna ba da yake lalle mu samu gamsuwa daga maganar da ya lamu shi ne kana mu samu gamsuwa wa makna da yin kan hanzari maganar da ya lamu sai sai ya faɗa ta ishe al mazaratu wuraren da ake zuwa ziyara ba da yake hunaka a makinin ukura fil madina al munawwara akwai wasu wurare daban a madinatul munawwara tu'rafu bil mazarat wanda aka san ake kiran su wuraren ziyara al masajid sab'atul qawadu qariba min mawqi'a jazwatil khandaq akwai wani masallaci da ake kiran su wai masallatai guda bakwai kusa yake da gurin da aka yi yakin gwalalu sai kawai ba zuwan nan mota yanzu ziyara hajji hajji ziyara ta ne na'am na'am kawai ziyara ta ne zai ce um ake kiro na riyala da gani islam ko kam kam da ta mu kam kam suna riyala haka za ta ga ba kawai ka tura musu riyal zai su dauki ka ya wuri baya cikin gurin ziyara su kuɗi suke nema dan yana kai kuma za ga wani ya koma gefe ya dauko zigarar da ya kunna yana ja dan yi nuna su ba ma da biyu oho kai ka biyu da ka zo kuma zai rika da zalaka ya haji ya haji dan bal wakat wakat haka ka zo kai sauri sauri yake juye kai je ebo haka ce to in mutum bai tafi ala basiratin ba wallahi kudin sa nan zai tayi ana fitowa daga sallah zuwa ga sun da suna fikira haka za su zo kai ya ziyara ziyara kai baka san inda za a ziyara eh ziyara kana shiga ko za su ce kawo kana ziyara ce kawo kudin ka ko kuma a kai a baka na kaya da kaji ya ce kamtura eh sai kuma baka san yana dubu biyar ke saboda haka an jika wani dubu biyar shi ke ko dubu goma dan wani gurin da kaje su ce ba dubu goma a kuɗin mu haka za su ba a je a zan zaga da kai a ce ka ce shi ke an gama ba dan gurin batu an gama wallahi su dawo ka kai su aje ka kuma idan suka yi sai suka rika azazzalan mutane cewa kai tori ka fito za su kaza kaza to kaga ka kaje gurin ka kuma gurin da ba a zuwa wa masjidil qiblatain da masjidil qiblatain inda annabi alaihi salatu wasallam ya zuya yana kallon baitul maqdis ba laifi bane idan ka je ka gani a matsayin wato bude ido ka ta wani gurin amma ka dauka yana cikin guraren da aka ware da yara biyu kenan wa ba'd al-aba da wasu rijiyoyi da wasu rijiyoyi abuwa wannan rijiya gurin da daga wajen masjidi kuma da zaka ga wato wani hadisi da cikin da da aka da aka ce matan Madina suna daukar abun al'ada suna zuwa su je ba abban mutanen mu ke gaji yara sai da sai da sai da wallahi har ma eh bai ruwa har sai da aka ce waye gure da su zaka ga ce waye bola ce amma waje aka gudu yara bola to sai suka kiwo ya gurin gaba ɗaya su je dai kana uba za ka hango gurin ka iya kallo cewa nan ne inda wasan mulki suke zuwa da shi ke nan ga shi nan za ka hango shi to saboda haka mala ya gaya mana wannan kitu kaga wa masjidil gamama da wani masallaci da ake kiran sa masjidil gamama wal masajid allati tunsabu li abi bakr da masallacin da ake jingira da yana bakar wa umar da sayyidina umar wa aisha radiyallahu anhum jami'a da nana aisha masjidu aisha وكل هذه الأماكن لا يشرع تحقيق هذه الزيارة باشر أن تعمى كيف في سد الزيارة كتني إن كاجي أزوى بودة إيدو بودة إيدو باك الأولى أما تزوى الزيارة تأتي كما يتأتي زوى نوز الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام باشر أن تعمى ولا يحبل أن الزائر لها كما باء قري بزيارة أنه بزيارتها وكما كذا ونن واتو wato ziyara wannan gurin ya tsare mutum saboda mutum ya kita biya lokacin da ya yi ba zai tabo saboda bai kai wuraren nan ziyara ba ya hasilu ala ziyarati sawabi da yake tsammanin zai samu dadin lada bayin da tabbu'a bayin da tabbu'a athar al-anbiya wa salihina fa inna tatabbu'a athar al-anbiya wa salihin kana sababa fi halaki umam min qawlina domin biyayi bibiya wato guraban sauran annabawa da suka jude gabanin mu ko shakka babu shi ya janyo mutanen baya suka halaka ai mun faɗa da kun ga a yanzu kabarin annabi ayyub a yanzu kuma zan ji yana fadar kabaro kwarai kuwa fadar kabaro ba domin a rum ya rasu abuwan abu ayyuba da azari na jirgin ji abu ayyuba da azari kaga a nan gurin ya rasu kuma a wajen a gaban ne kaga ba wanda yake ma kai ta kai kiya ka tabu ziyara ita ne dan ko ba ku ji zaka to shi abin da bale yake bada to sai yace um wala yahsulu lil muslimina an yukhalifu hadiya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tsammanin musulmi zai saba wa shiryar wa annabi wa hadiya ashabihi ridwanullahi alaihi da shiryar wa sahabban da amincin Allah ya tabbata gare ya dala ya tabbata gare fa innal khaira kullal alkhairi fi hadihi wa hadihi domin wato alkhairi dukkan alheri yana cikin shiryawarsa da shiryawar wa shara kullal sharri fi fil mukhalafati an hadihi wa hadihi domin sharri dukkan sharri yana cikin sabawa annabi alaihi salatu wasalam da kuma sabawa sahabbansa sai abu na karshe tambiha ne muhimman tambihai guda biyu masu muhimmanci al'awwal na farko ya hadisu kafirun min al-hujjaj da yawa da kai al'adai suna kuɗayin alal muslimil madina zauna a madina magana da zai ɗauki almunawwara ayyaman aksar min al-ayyam allati yamqutuna hadi makka fiye da kwanakin da suke kwanaki a cikin makka wanda sai sai sai da guraren da ya tabbatar da nasi ya tabbatar ana amsa addu'o'i a makka akwai gurare bakwai wani suna makka sai sai wanda nasi ya tabbata ka fi koma maka goma saboda kawai ba ka san wahala kaji ko ai saboda madina gurin bacci ne guri ne da za ka zo da nutsuwa mutum ya baccin zai more to sannan hawa da sokan makar yana wahala ba ka san sai da kaje ibada ni abin da nake yawan faɗa kenan ibada ba kaje ai ibada kaje ana gaban ta bani ba ba hutu kaje yi wa in hutu kaje zo ka tafi da bai ko dama nan hutu ka je amma maka kamata idan ka je wannan guraren ka lazarfi to shi ne yake cewa za ka mutane suna yin kwanaki wai har wani zai rika tambaye ka kwana nawa kai a madina da ke ai kwana na uku ka amma wallahi ba ka more ba wai ba ka more ba ya yi sati biyu a makka ya yi kwana uku a madina misali sai a ce ba ka more والله المستعان ثم يجي ما أن الصلاة في المسجد الحرام دبرك في قالوا بلا كتبي جوا صلى أبو صلى شيء البرما تعديل زيادة ألف بيجي يجيب المساجد sai ka yi sallah dubu ɗari ko a da masallacin Madina abin ka kamo na maka a ga Roman ai ya tafi dubu ɗari ba ita cewa aka yi sai sallah a wani gurin ba Makka ba ba Madina ba sai ka yi sallah a nan raka'a dubu za ka kamo wanda ya a Madina amma a nan yanzu kana so kamo wanda ya a harabi sai ka yi dubu ɗari wane mutum da bambanci wallahi wane mutum to kaga za a kwambatin yanzu misali tun da ku dubu ɗaya ne sai an yi nawa kenan za a kamo mutum zai yi a Madina mu yi kwambatin ne dubu ɗaya ne ga dubu ɗari ya yi ɗari sai ka yi raka a ɗari za ka kamo wanda ya yi a madina sai ya yi ɗari zai kamo na harabi harabin baka ai shi ne ka duba nan za ka kawai wani alifin yana gaya ba nan ba ba harabi ne ka ji wani wani ya ce al'inda kuke yi kai da ba da ya kuma to saboda haka nan daurewa za ka yi ka tafi masallaci kana ga wani kamar ba ruwan ai wallahi ko in ko ka ko um um daru tawi da hindu da ake ta magana cewa wai da wannan su a al-nujum din da ake ta magana cewa duk harabi ne ai ko nan ka je bakala ga bata balan ka fito bi ka aba ka kalora ka huta kawai ai kana kallon ka aba nan kana kallon ka wani abu ne Allah baka ga ibn Abbas da ya hanje ta da ya ido hudu da ita ba sai ya kama wani wata addu'o'i to kai kuma kawai saboda ko da yake kudin ka kake ji kana kana da rubuci ko ko hindo to wannan shi ne to sai yace sallah a nan dubu ɗari amma salatu fil masjidin nabawi amma sallah a masallacin annabi alaihi salatu wasallam nabawi ne kuwa talibi salatin biha siwa fi ma siwa sai kai sallah raka a dubu ko goma bayan wani masallaci kamar nan da kowa ina sai kai dubu da nan za ka samu wanda ya yi wa hada al-farq al-kabir idza ba a tsara da yawa irin wanda ya bi baya iya zuwa darsi Allah sai sallah da wai waje zauna a wajen da ke wai nan ba arabi ni dai ina bakin wannan matsala wai wai yace ba wai nan ba ba aka haka wani alaji ya zo wai lallai ya gautar da mu cewa wai nan arabi wai haka malam mun ba haka yace wallahi ni waje ba wai nan nan ba saboda kawai an kawo muku plasma ciki kana kallon abin da ake arabi zai zama arabi ina ai inda harbin yake kai ma ka sani daga gurin da zaka zo kana zuwa daga bakin gurin kai ka san nan ne harbi inna ne harbi ran juma'a ne yasa baka san da juma'a nan ake kokawa ina ba ai sai ka rabu da su kawai ka tafi yawa sai ya ne su kawai ka tafi yarda tafi can ka je ka yi sallah zo da haka ne sai ka yi raka'a dubu sannan za ka mu addani na biyu kasirun min al-hujjaj mabiya yawan alhazai ya zullu na annan ziyarar masjid an-nabawi iya min badan cikin hajji suna tsammanin cewa shi na oke wa hadal farko mun sallan yi ko wa hadal farko kabiri wannan bambancin babban kuwa fil fadli wajen balala bainas salati bi makka wa bainas salati bi madina tsakanin yin sallah a makka da sallah a madina yan baji an yakuna bihi masna'un ya kamata a ce ya gamsar لأولئك الحجاج وإن شاء الهدف أن يكون مقتهم في مكة أكثر منه في المدينة yanzu kwanakin da za su rike yi a makka ya fi na madina yawa saboda wannan balala haka ya kamata alhazai su dauka a tsani na biyu kafirun min al-hujjaji mabiya yawan alhazai yanzu nuna Allah ziyarar al-masjid an-nabawi suna tsammanin cewa ziyarar masallacin annabi alaihi salatu wasalam biya min manasikin hajji yana cikin rukunan ma'aikin hajji ayyuka wanda mun biya arkanin haji wani za fa inda ya risuna alaiha shi za ce kudaitarwa ka hirsi ma alama na cikin haji kamar yadda suke kudaitarwa a kan wato ibadin aikin haji a talo an na rajulan hajja har suna kudaitar wanda cewa inda mutum zai yi aikin haji wa lam ya'til madina bai je madina ba inda hum anna hajja huna su a gurin masu wannan fahimtar cewa aikin haji sa ai bai ba wa yarawna ويرون في ذلك حديث موضوع يرون suna rawaito hadisi na ƙarya akan annabi bil misali man hajja wa lam yazuni fa kan jabali wannan hadisi ne babu yake ne babu yake da sai da inganta annabi ya faɗa cewa wanda ya wato ya je aikin hajji da ya je wato ya mun wauta kare iran bilbal da ta wal amru ala ghairi ma wa ma yazunnu haula al'amari wato ba ga wani abubuwan da wa'annan mutanen ke su fa ziyarar masjid nabawi sunnah fi qira'a rasul sallallahu alaihi wasallam salati ita ziyara ga kabarin annabi alaihi wasallam sunnah ne da annabi alaihi wasallam ya garanta dan aje ya masa salati lakin la alaqata bayna ziyarati wa bayna al-hajj sai ku sani ga babu alaqa tsakanin ziyara da zuwa hajji wala yadarajabu على عدم زيارة المسجد في حسن للحج كما باء صورة دنگني دا ingancin aikin haji dangane da ziyara da ingancin aikin haji bal bar wannan zance wala kamalul lahu ko cikar aikin haji mala yace da annabi ziyaratul masjid an-nabawi domin ziyarar wato masallacin annabi alaihi salatu wasalam laysa min manasikil haji ba cikin manasikil haji ibadu na aikin haji bal hiya mashru'atun li zatiha wahdaha bari wannan da ji abun shar'antuwa ne akan kanta shi kadai shi kadai ita ziyara matsayin da daban matsayin aikin hajji daban shi ne abin da ake magana wannan shi ne yau Allah ya kawo karshen kitabul hajji Allah ya kawo sarki ya kai mu Allah ya kawo waɗanda suka je kuma Allah ya maimaita mu domin wannan guri mai albarka abin da yake wato babban na soyayya ga mutane ga musu addu'a kawai Allah ya kai don abin da ake faɗa ita maka kallon da kabar kan mu'aya gari ya koyi Allah ba wajen da ke hore kowa ya ne suna da goma gini suna ya fi yawawa ko kuma da kuka ta ji da zuwa muka yi karshen bayi a kamar da ya ne in ji Allah ki kawo ni kai sai da aka zuba mu aure ka fara zuwa ya dawo gida to suna da goma gini da suna ya fi yawawa da kuma da kuka Allah ya biya kowa ko sai suna da kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce wa mun ko mutya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce wa mun ko mutya na kowa shi na jawa waɗanda suke jarrabawa da waɗanda suke yi a ƙarƙashin shi Allah ya ba su nasara cikin al'amuran Allah ya ba su da ba a yi ko da ana yasa waɗanda ba zama ba ne wa aiki da akawar su ya sa zama Allah ka nuna wa wanda suke cikin matsaloli Allah ka yaye ne waɗanda suke cikin kada wa ya ga wanda wanda aure su ba ba Allah ka yi ko Allah ya yi ko da ana yasa muna da kowa shi na jawa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya belum belajar dan ingat belajar Lalu lawan kerja kerja di Rabbi Bumi Lalu lawan kerja kerja di Rabbi Bumi di mana اللهم علمنا في أوطاننا وأخرج كلمتنا ولا تؤمنا واجعلنا لنا في مصداق وقتنا الرب وعملنا رب العالمين سجد اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين